نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى جبل الإنسان على مزاج فتارة الإنسان يفرح وتارة يغضب وتارة يرضى وهذه الصفات والأحوال تتقلب فيه وهو كذلك يتقلب في اتصافه بها وتارة يتصف بصفات مدح يثنى به عليه وتارة يتصف بصفات الذم فإنه يذم بسببها فحديثنا اليوم عن عارض يعرض للمرء وعن خلق يتصف به الخلق وهو عارض الغضب والغضب في اللغة الشدة ويقال رجل غضوب أي شديد الخلق والغضوب الحية الخبيثة لشدتها والغضبة الدرقة من جلد البعير يطوى بعضها على بعض سميت بذلك لشدتها وقيل معناه تغير يحصل عند فروان دم القلب ليحصل عنه التشفي في الصدر وقيل الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه وللغضب أسباب منها العجب فالعجب عباد الله هو العجب بالرأي والمكانة أو النسب أو المال فهذه الأمور كلها مما يسبب العداوة في بني آدم إن لم يؤقل بالدين وذلك برده ودفعه فالعجب قرين الكبر وملازم له والكبر من كبائر الذنوب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر الأوام الأمر الثاني من أسباب الغضب المراء والجدال فقد نهى الشارع عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ثالثا من أسباب الغضب المزاح إن المزاح بدءه حلاوة ولكنما آخره عداوة فتجد بعض المكثرين من المزاح يتجاوز الحد المشروع منه إما بكلام لا فائدة منه أو بفعل مؤذ قد ينتج عنه ضرر بالغ ثم يزعم بعد ذلك أنه كان مازحا وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إياك والمزاح فإنه يجر القبيح ويورث, ويورث الضغينة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ɗan'uwa musulmi kuma mabiya masoya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan godewa Allah da yabo a gare shi da salashi ga ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama fiyayyen halitta ina kiranmu kuma ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu bi umarnin Allah mu hannu da abin da Allah ya hana mu bayan haka ya ku bayan Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya gina dan adam ya halice shi akan ɗabi'u iri-iri wasu abubuwan ana gadansu wasu kuma ana samun su ne wajen mu'amala ta yau da kullum wata rana ka ga mutum yana cikin farin ciki yana walwala yana murna yana yarda da wanda yake tare da shi wata rana kuma ka gan shi ya murtake fuska hankalinsa ya bi gunzuma yana cikin fushi maganganunsa cikin zafi zuciya ta ka farfasa to waɗannan abubuwa wani lokacin suna siffantuwa da siffar abin yabo wani lokaci kuma suna zama abin zargi maganar mu ta yau akan wannan irin ɗabi'a ce ɗabi'ar fushi da zafin rai malamai suna cewa fushi abin da ake nufi da shi asalin kalmar a larabci shine tsanani in an ce al-ghadab ana nufin ashidda shine tsanani ana cewa wannan mutum idan halinsa ba mai kyau ba ne mai yawan zafi ne ana ce masa rajulun ghadub mai yawan fushi mai zafin rai ana cewa macijiya mummuna ana kiranta ita ma al-ghadub saboda tsananinta da kuma rashin sassautawa wajen afkawa wanda take so ta aukawa sannan kuma wasu malamai suna cewa fushi an samu kalmar fushi ne ko in ce ma'anarsa wani canjin yanayi ne da yakan auku yayin da jinin da ke cikin zuciya yake tafarfasa domin buƙatar ramuko akan abin da aka yi wa mutum na bacin rai ko kuma wani abu na zafi da ya same shi sai ransa ya bashi jinin zuciyar ya rika tafarfasa wannan yakan haifar da fushi da zafin rai wasu kuma suna cewa alghadabu shi fushi shine iradatul ibrari bil maghdubi alayhi nufin cutarwa da kuntatawa da sanya damuwa ga wanda aka yi fushi da shi to daga cikin sabubban da malamai suka ambata me yake jawo mutum ya rika yawan fushi daga cikin sababin fushi akwai al'ujubu ujubu shine jiji da kai da girman kai ta yadda ɗan abu kaɗan aka yi wa mutum zai ji shi ba a isa a yi masa wannan ba sai ransa ya ɓaci sai hankalinsa ya tashi sai ya faɗi abubuwa ko ya zama jiji da kai saboda wani matsayi na duniya ko jiji da kai saboda nasabar shi dan wane ne ba a isa a taba shi ba ko kuma jiji da kai saboda dukiya yana ganin ya mallaki abun duniya yadda ba a isa a taba shi ko ai wani abu dangane da shi ba sai hankalinsa ya tashi zuciyarsa ta fashi to wannan kuma duk waɗannan abubuwa suna jawo adawa idan ba a ɗaure su da addini ba addini shine madauri da akala shi yasa ake cewa akala da larabci ma'an shi ne iqal iqal shi ne abin da ake ɗaure mutum da shi domin hankali dama Allah ya bai wa ɗan adam ne domin ya ɗaure ɗabi'unsa ya rika yin abin da yake shi ne daidai shi yasa ake kiransa al'aql to waɗannan ɗabi'u idan ba a ɗaure su da addini ba a rika tunkuɗe fushi ana kawar da fushi to sai ya haifar da mummunan abu shi jiji da kai dan uwan girman kai ne kullum tare suke manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallama ya ana girman kai ya ce lalle wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai to ba zai shiga aljanna ba muna roƙon Allah ya tsare mu a wani hadisi yana cewa ku rika umarni da aikin alheri a tsakaninku ku rika hani daga mummunan aiki a tsakaninku har za ku ga a tsakaninku za ku ga wata rowa shine shuhan bin son zuciya da bin abin da mutum yake so na haƙƙinsa wanda ba zai yafe a kansa ba shine shurhi kwaɗayin abin hannun wani da rowar ka ba da naka wani shi ake nufi da shurhi za ku ga shurhi ana binsa ane masa da'a ko kuma son zuciya ana binta kaga kuma wani abu na addini ana fifita wani abu a kansa da kuma abin da ya shafi mutum ya rika jiji da kai da ra'ayinsa yana ganin ya fi kowa fahimta ba a isa a gaya masa ba babu wanda zai iya ce masa abu kaza shine kaza ya karba ko ya san haka ne zai nuna shi idan ya saki ya saki har aka nuna yanzu ga wani ya gaya masa ya ɗauka to ashe kenan shi bai san komai ba sai wannan jiji da kai ya sa ya ƙi karɓar ra'ayi da ake gaya masa to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci gaba da wannan har sai kun ga irin waɗannan ɗabi'u sun yawaita to sai ce ka rabu da mutane ya zama ka koma kana ƙoƙari ka gyara kanka in al'umma wannan abin ya yawa a cikinka to kai ƙoƙari kai ka tsira ka rabu da lamarin al'umma Allah tsare abu na biyu da yake jawo fushi shine musu da jayayya musu da jayayya shi ma sababi ne da ke sa a samu fushi a tsakanin mutane manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina lamince shine ma'ana ana za'im na lamun cewa duk mutumin da zai bar jayayya ko da shi ne akan gaskiya to na labince masa gida a aljanna bi rababin min aljanna a gefen aljanna zai samu gida a aljanna saboda ne ya bar jayayya ba a musu da shi ko da shi ne da gaskiya abu na uku yawan wasa da tsokana da kakaci mutum ya rika tsokanar wannan ya tsokani wannan abu ne da ya halatta a shari'a amma ba a so ya yawa to in ya yawa yana jawo fushi domin za a gaya wa mutum abin da baya so za a tsokane shi in ka samu mutanen da suke yawaita irin wannan wasa da tsokane tsokane ko wasa saboda gari gari tsokanar wani dan gari da wani dan gari irin al'adar dan kaza ya tsokani kaza ko dan kabilar kaza ya tsokani kabilar kaza akan samu wasu ba su san irin wannan wasan ba in wani ya yawaita sai ya haifar da fushi sai kuma a faɗa sai gaba sai ta tashi don haka a kiyaye a daina wuce iyaka wajen wasa annabi sallallahu alaihi yakan yi wasa irin wannan amma baya yawaita shi ba safai yake yin sa ba yakan yi irin yadda wata rana ya tsokani wata gyatuma da yake ce mata ai tsofi ba sa shiga aljanna sai hankalinta ya tashi sai ya rasulullahi za a ce tsofi ba za su shiga aljanna ba sai ce mata ai abin da ake sai ya dariya ya ce ai abin da ake nufi babu wani mutum da zai shiga aljanna tsofai tsofai ran kiyama duk masu shiga aljanna kowa Allah zai dawo da shi ne saurayin sa dan bana bakwai da karfin sa dan ya ji dadin rayuwa a aljanna dan amma tsoho to ba zai shiga aljanna ba kaga ba ana nufin wanda ya rayu da tsufa a duniya ba zai shiga aljanna ba ana nufin ba za a bar shi ya shiga aljanna da tsufa ba a'a za a dawo da shi saurayi ne mai ƙarfi a jikinsa maimun ibn mihran wanda daga cikin magabata yana cewa idza kana al-miza'u amama al-kala idan yawan wasa da tsokana ana gabatar da shi a gaban zance to kana akhiruhu al-latm wash-shitan karshensa zai kare da mari ne da kuma zage-zage don haka a rika gabatar da magana sai a fahimci irin yanayin da kake magana kafin ka kawo tsokana da wasa domin la'alla baka san irin halin da mutum ya fito daga gidansa ba ransa a ɓace kila sababi na hudu baza'atul lisan sakin harshe da ashariya da maganganu na batsa da maganganu marasa kyau shi ma sababi ne da ke jawo fushi domin za a iya tsokanar mutum a yanayin da lokacin da baya so inna Allah yubghidu al-fahish al-badi duk mutumin da yake da tsananin sakin baki ba shi da linzami a bakinsa zai faɗi komai da alfashar zance da mummunan zance da ashariya da batsa to lalle Allah yana fushi da shi abu na biyar daga cikin sabubban shine al-ghadr yaudara da tsananin kwaɗayi akan yawan wato wani abu na dukiya duk mai kwaɗayin dukiya da kwaɗayin matsayi abun a tsakanin mutane to lalle yana tare da ya haifar da fushin wasu saboda wannan kwaɗayi na Allah maɗauki ya tsare to daga cikin nau'o'in fushi ya kasu nau'i nau'i akwai fushi abun yabo idan kai fushi domin addinin Allah an ci mutuncin addini an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zagi addini ana sukan masu addini ana izgilanci da addini sai ranka ya ɓaci wannan abun yabo ne a gare ka irin wannan fushin ana son sa kuma in kai da niyya mai kyau zaka samu lada annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya dawo daga munajaci da ya da ubangijinsa ya samu cewa mutanensa sun koma suna bautawa dan marikin da samiri ya kirkiro musu me yayi ya dawo gabbana asifan da fushi hankalinsa a tashe har ya kama gemun annabi haruna dan uwansa yana jijjigawa da rai a bashe dan me ka bari mutane suka halaka shine sai yake masa bayani kun karfinsa suka yi kaga nan ya nuna fushinsa akan wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akan ga fushinsa amma idan an taɓa haddin Allah in ko shi aka ɓata wa rai galibi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi hakuri ya yafe daga cikin fushi da ya halatta a kowace nau'i na biyu na fushi shine idan mutum ya zama ba akan hanya ba ba akan daidai ba don taimakon jahiliya irin kishin gari da kishin kabila ya sa kai fushi saboda an taɓa kabilarka ranka ya ɓaci ka ce za ka ɗau makami ka ga mutum jijiyar jikinsa tana rawa saboda an taɓa kabilarsa wannan ba a san wannan yana daga cikin fushi da ba a so ko kuma fushi akan ka ga wani alheri yana gudanuwa ko ranka ya ɓaci saboda ka ga ana wa'azi ko ranka ya ɓaci ka ga wani yana addini yadda ya kamata ko ranka ya ɓaci an ce za a yi shari'a ko ranka ya ɓaci saboda ana bin sunna ko ranka ya ɓaci saboda an ambaci wani abin alheri na addini sai ka ce dan me a bar mutane man kowa ya abin da ya ga dama ko ranka ya ɓaci saboda an faɗi wani abu na daidai dangane da al'umma sai ka ce a'a wannan raban raba kan al'umma ne duk wannan yana cikin fushin da bai halatta ba fushi kuma na halal shine duk wanda babu saban Allah a cikin sa ya halatta wannan zaka samu lada wannan zaka samu zunubi to wannan kuma na halal ba lada ba alhaki amma ana kiranka ka rika kokari kana matse shi Allah ya yi yabo akan والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين duk mutumin da yake matse fushi to Allah yana kansa don haka danne fushi yana sanya mutum ya samu darajoji yana sanya mutum ya samu matsayi a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala darajar mutane dangane da fushi kashi uku ne akwai waɗanda duk abin da aka yi ma ba sa fushi to wannan ba abin yabo bane akwai wanda dan abu kaɗan zai harzuka su su fushi wannan kuma ba a san haka akwai waɗanda kuma su madaidaita ne in abun fushi ya samu na shari'a za su yi fushi in kuma bai samu ba to za su matse ba za su yi fushi din ba za mu tattauna kuma abin da ya shafi hanyoyin da za a yi maganin fushi da gaggawa zan kokarin faɗe su saboda lokaci ya kure wace hanya za ka yi ka fita daga fushi na farko ka canza halin da kake ciki in kana tsaye ka zauna in kana gida tsakaninka da iyali fita daga gidan sannan ka yi isti'aza ka nemi tsarin Allah ka ce a'udhu billahi minash shay a'udhu billah minash shaitan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wasu mutane suna fada suna zagin junansu sai yake cewa wallahi wannan wanda jijiyar wuyansa take rawa na san wani abu da zai faɗe shi da wannan abun ya tafi da zai ce a'udhu billahi minash shaitan da abun ya tafi don haka in kai fushi ka yawaita faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai Allah ya tafi maka da shi ka bar musu in ranka ya ɓaci to kai ƙoƙari kai shiru shi ma wannan sababi ne na fushi ya tafi daga cikin hanyoyi har yanzu ka je kai alwala yin alwala shi ma maganin fushi ne na biyar ka riƙa tuno ladan da Allah ya ajiye idan mutum ya matse fushi mun ambace su kaɗan cewa Allah yana son mutumin da yake matse fushinsa kuma sannan barin fushi sababi ne na shiga aljanna sannan barin fushi yana cikin sabubban da kan jawo Allah ya kira sunan karen kiyama a yaba maka a gaban mutane sannan barin fushi sababi ne a na wato nisa ko tsira daga fushin Allah to abu na shida da zai maka maganin fushi shine yawaita ambatan Allah ka yawaita zikiri na bakwai kai aiki da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la taghdab abu na takwas ka zama cewa kana kallon sakamakon fushi in kai fushi me zai faru za ka kai duka za ka yi tsinuwa la'alla za ka ɗau makami me zai biyo bayan wannan nadama ce da hasara bayan ta'adin da za ka yi to ka tuno wannan sakamakon sai ka danne fushinka umar ibn abdulaziz ya rubuta wa wani gwamnansa daga cikin masu yi masa aiki sai ke cewa Allah tu'aqiba inda ghadabika kada ka bari kai wa mutum ukuba a lokacin da kai fushi shi yasa malamai suka sanya a cikin littattafan ladubban alƙali kada alƙali ya hukunci a lokacin da yake fushi in dai ransa ya ɓaci ko labarin cefanen gidansa ne ya sa rai ya ɓaci to ya dakatar da kotu ya saurara domin kada ɓacin ran da matarsa ta aiko masa ya jawo ya hukunci ƙila ya ba wanda ba shi da gaskiya gaskiya ya kuma ba da rashin gaskiya ga wanda yake da gaskiya sai ce wa idza ghadibta ala rajulin fahbishu in kai fushi akan mutum to ka tsare fushin fa idza sakana ghadabuka idan fushinka ya sassauta to sai a fito da shi sai kai masa ukuba ma'ana in ma mutum yayi laifi ka zo za ka yi masa ukuba sashi a tsare shi a gefe ka danne fushin naka ka bari sai ka huce sannan kai masa ukuba domin ukuba cikin fushi tana jawo nadama abu na tara ka sani cewa ƙarfinka da girmanka shine iya matsa fushinka in kuwa kullum za a ga fushinka to wannan alama ce ta rauninka ka yi ƙoƙari ka fi ƙarfin fushin ka danne shi ba kowa ya kamata ya ga fushinka ba ka girmama wannan zuciya taka kuma na goma ka riƙa karɓar nasiha in an gaya maka kai ka ce babu wanda ya isa ya gaya min kai haƙuri ka karɓa kai aiki da ita abu na sha ɗaya ka karɓi darussa daga fushinka na baya ka tuna a baya ka yi fushi me ya faru ka duba irin abubuwan da suka auku ran da kai fushi ga kan wani ka yi fushi a kan wani ka yi wa wani fushi me ya ba me ya jawo ya jawo abubuwa na bacin rai to kai hakuri ka danne ka fasa abu na kusa da karshe ka gusar da duk wani sababi ko ka nisanci duk wani sababi da zai jawo maka fushi din duk abin da zai ja ka kai fushi to ka guje masa mun ambaci sabubban kuma da waɗancan abubuwa na farko da muka ambata abu na ƙarshe ka sani cewa saban Allah baki ɗayansa yana aukuwa ne sakamakon abubuwa biyu da fushi da sha'awa da fushi da sha'awa fushi yana haifar da ai zalunci sha'awa tana haifar da ayi saban Allah su zina da liwatsu da sauransu don haka da fushi da sha'awa kai kokari ka fi karfin su kada ka bari su fi karfin ka Allah muke roko ya tsare mu daga fushi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ka sa mana albarka a wannan rayuwa Allah ka sanya mu cikin masu saukin hali masu haƙuri masu juriya masu danna fushi masu kawar da mummunan magana daga bakin su Allah ka dora mu akan tafarki da halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana albarka a wannan ƙasa tamu Allah ka sa dukkan abun alheri ya tabbata a cikinta duk abin sharri Allah ka kaɗe mana Allah ka haɗa zukatan mu ka haɗa mu mu zauna lafiya cikin ƙasa guda al'umma duk da al'ummomi ne daban-daban Allah ka ba mu haƙurin zama da juna Allah kuma ka sa shugabannin mu ka ƙara musu basira ka ɗora su akan tafarki duk abin da za su ya zama daidai ne abin da ba daidai ba kuma Allah ka kaɗe hannayensu daga aikata shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad